الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة ga watan safar shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha biyu ga watan tara sha uku ne ko? sha hudu ko? na'am? sha uku na'am sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin mana littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan na babban malami a sheikh wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala a wancan sati idan ba a manta ba wannan shine darasin mana hudu a wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba inda muka tsaya shine a cikin mukaddima ta bugu na goma daidai inda malin yake mana bayani game da wasu abubuwa da masu magani da alkur'ani suka shigo da shi cikin harkar magani da alkur'ani wanda yake ya saba wa shari'a malin ya kawo mana abubuwa kusan guda goma sha biyu ba iya waɗannan abubuwa guda goma sha biyu da malam ya kawo mana su kaɗai ne abubuwan da ake wanda ba su dace ba amma shi ya kawo iya abin da idansa ya gani ne ko kuma aka ba shi labari ta hanyar da ya aminta da ita iya su kaɗai ya rubuta to amma bayan waɗannan akwai wasu abubuwan wanda akan shigo da su musamman ma shi yana rayuwa ne a wata ƙasar da ba wannan ƙasar ba to kowane irin ƙasashe za ku ga akwai irin ɗan abubuwan da akan shigo da su wanda ba a rasa kurakurai a cikinsu fata dai allah maɗaukakin sarki ba mu ikon gyarawa gaba ɗaya to ba malin ya gabatar da waɗannan abubuwa sai kawo mana maganganun wasu daga cikin malamai yan uwansa da suke gani sakamakon waɗancan abubuwa da ake na kurakurai suna gani gwanda a dakatar da magani da alkur'ani gaba ɗaya saboda kada abin yayi yawa kuma ya shiga cikin wani abin daban har ya kawo sunayen wasu malamai daga cikin waɗanda suka ba shi irin waɗannan shawarwari da wanda suka tattauna da shi akan ya kamata a daina harkar gaba ɗaya to daidai nan muka dakata za mu tashi daidai inda mala ya ce fi hinin a wannan lokaci ne kuma hunaka da'awatun min akharina ya ce akwai wasu kiraye-kirayen kuma daga wasu mutanen daban tunadi bi fathi hadal bab su kuma suna kira ne da a buɗe wannan ƙofa gaba ɗayanta wacce ƙofa kenan ƙofar magani da alkur'ani a lokacin da wasu suke gani a daina saboda kurakuran da suke ciki ya ce a gefe kuma akwai wasu su kuma su ma malaman ne yan uwa ma'abota ilimi amma su abin da suke gani shine a buɗe ƙofar a ci gaba da yi bal wa tawsi'uhu hatta yantashira bainal muslimina yace a yalwata ƙofar ma suka ce a yalwata ƙofar a buɗaɗa ta ta yadda abin zai yaɗi tsakankanin musulmi ويوسد الباب على المشعوذين والسحرة والدجالين تيد زاء توشي كوبر دماسو رفائدو دماسو سهري دمكار يتاسكي سامو سيشغا وزن دمپارا دتوتر متاني وقالوا إرماس وأن الرأي سكتي لو توقف كل معالج بالقرآن الكريم da a ce kowanne mai magani da alkur'ani zai dakata ya ce ya daina saboda kurakuran da suke ciki laɓarran nasu lidhihab ila saharati wal musha'udina ya ce a wannan lokaci da lalle mutane sai sun takura sai sun matsu kuma su tafi zuwa ga masu duba bokaye da makaryata me dalili saboda dole za a samu mara lafiya za a samu wanda aka yi sihiri za a samu wanda aljani ya shafa to mutum zai zauna da rashin lafiya a jikinsa ko mutum zai zauna da rashin lafiyar dan uwansa yana ji yana gani ba za ta yi ba idan ya nemi wanda zai masa magani da alkur'ani ya rasa ina zai tafi wajen irin waɗancan mutane bokaye to shine su waɗannan masu cewa a buɗe ƙofar su hujjar su kenan dole lalle a samu wanda suke magani da alkur'ani suka ce bal walil kana'isi aidan ba ma wajen bokaye da makareta kaɗai ba har coci ma mutane za su rinka tafiya don aiwa marasa lafiyansu magani kama kana ya hadifu qadiman wa ma zala walakin bi qillatin malai ce kamar yadda yake faruwa a da bai gushe ba kuma har yanzu yana faruwa sai dai kaɗan yake faruwa a lokacin da malam yake maganar saboda tasirin karantarwar sunna da yadda magani da alkur'ani ya danne waccan harkar ta bokanci da sauransu to sai kasance masu ɗaukar kansu su kai coci don a yi musu magani ba su da yawa 'yan kaɗan ne sai mutanen da imani ya karanci kwarai da gaske a cikin zukatansu malai cewa ƙalu suka ƙara cewa a ƙoƙarin kafa hujja hatta lau'ata ba'dul mu'alijin alqur'aniyina bi ba'dil bid'i yace koda kuwa a ce masu magani da alqur'anin nan sun zo da wasu bid'o'i waɗanda suke sun saba wa alƙur'ani fahiyya fil haƙiƙati a haffu min tarkin nasi lizahabi ila saharatil kafaratil fajara ya ce hakan ya fi sauƙi a haƙiƙa hakan ya fi sauƙi mutum ya je a yi masa magani da alƙur'ani ko da an ɗan sirka an ɗan gauraya an ɗan gwama da 'yan wasu bidiyo'i da 'yan wasu abubuwa na rashin kyautawa ya fi sauƙi sama da mutum ya tafi wajen boka wanda yake kafiri kuma fajiri wannan ɗaya daga cikin siffofin bokaye kenan alƙur'ani kai tsaye game da muka sha ambata ya kafirta boka sannan kuma kashi casa'in da tara a cikin ɗari na bokaye za ka samu fajirai ne fasikai ne wannan shi ne siffarsu tumala ya ce ai ya ɗan fi sauƙi mutum ya zo maka magani da alƙur'ani ko da ya ɗan irin waɗansu abubuwan da aka ambata a baya ya dan cakuɗa da abin da yake ya saba shari'a to ya dan fi sauki sama da mutum ya tafi gudun duk irin waɗancan mutanen da suke bokaye su masu wannan ra'ayin abin da suke gani kenan fa hadha min babi irtikabi akhaffi al-mafsadatayn li daf'i a'zamihima malai ce wannan zamu dauke shi ne a babin irtikabu akhaffu ad-dararaini ko kuma irtikabu akhaffu al-mafsadatayn wata ka'ida ce ta usul fiqh da malami suke cewa irtikabu a haffid dararaini ma'ana abubuwa ne munana na barna na saban Allah guda biyu suka haɗu a guri guda kuma kai a matsayinka na musulmi da Allah subhanahu wata'ala ya haramta maka su sai kasance ka tsinci kanka a mawuyacin halin da dole sai ka yi ɗaya daga cikinsu ina fatan fahimta yan uwa abubuwa ne guda biyu duk ba su da kyau to sai ka tsinci kanka kuma dole ne sai ka yi ɗaya daga ciki to sai shari'a ta ce a irin wannan lokacin sai kai amfani da wannan ka'ida shine irtikabu a khaffil mafsadataini sai ka dauki wanne ne dan fi me kasa kasa bawushe ce wai da baki kirin gwanda me baki baki to wannan wannan shine ainihin fasar ina fata an fahimta wannan baki kirin ne wannan kuma dan baki baki ne to gwanda ka je ka samu dan baki bakin kai sai ka istighfari to wannan abin da bokaye suke yi na kafirci da haukata mutane da kashe mutane ba daidai ba ne a shari'a sannan ga masu magani da alkur'ani shi ma su ma kuma sun dan shigar da abubuwan da yake ba daidai ba ne dan mukhalafat da yan bidiyoyi haka sun shigar da su a cikin ayyuka to sai rashin lafiya ta kama ka dole sai ka je wajen ɗaya daga ciki gwanda ka je ina da ka je wajen bokaye da ka je wajen masu magani da alkur'ani da suke yin kurakurai ina ya kamata ka je masu magani da alkur'ani da suke yin kurakurai su suka fi me sauki-sauki shi ne irtikabu a haifar da rari yan wannan ka'ida ce da malamai suke ambata duk lokacin da ka tsinci kanka a cikin wasu abubuwa guda biyu duk ba su da kyau amma kuma a ka'ida a ka'ida dole sai kai ɗaya daga ciki to a lokacin abin da ya kamata kalla kenan sai ka ce akwai wata ka'ida ta addini da ta ce in ɗauki abin da yake hafi sauki-sauki sai ka yi shi ka wuce amma da sharɗi idan har za ka iya kaucewa ɗaya daga ciki to dole ne dole ne ka bar shi kada ka yi shi da abinda suke cewa addararu kuma yuzal cutarwa kautar da ita ake yi matakar za ka iya kauce musu to dole ne ka kauce musu in ka aikata ɗaya a lokacin a lokacin ka afka cikin abin da ke na haramun Allah subhanahu wataala ya datar da mu malai ce wallazi na rahu malam wahid yanzu ya dawo ya ce mu abin da muke gani bayan ya kawo ra'ayoyi guda biyu da wanda suke cewa kada a yi da wanda suke cewa a yi gaba ɗaya ya ce to mu abin da muke gani wa nahnu natawassaku bainal fariqain yace mu za mu tsaya ne a tsaka tsakiya tsakanin kungiyoyin guda biyu ko tsakanin jama'ar guda biyu da wanda suka ce kada ayi gaba ɗaya da wanda suka ce kada ayi ba mu bi waɗanda suka ce kada ayi gaba ɗaya ba sannan ba mu karkata zuwa ga wanda suka ce ayi gaba ɗaya ba yace mu za mu tsaya a tsakiya ne li tahsilil maslahataini wa daf'il mafsadataini yace za mu yi haka ne domin mu samu maslahohi guda biyu mu kuma iya tunkuɗe ɓarna guda biyu masalahohi guda biyu shine a cikin masu cewa kada a yi gaba ɗaya akwai masalahar da suka kalla masalahar da suka kalla shine saɓawa shari'a sai mu ɗauki abin da yake saɓawa shari'a ne sai mu guje shi a cikin waɗanda suka ce kuma a yi su a yi ɗin gaba ɗaya su ma akwai masalaha me masalahar shine kada abin mutane su tafi wajen bokaye su ma sai mu ɗauki masalahar tasu sai mu gwama ina fata an fahimta da ta can da ta can sai mu ɗauka sannan sai mu kokarin tunkuɗe barna guda biyu wace ce barna guda biyu a cikin waɗanda suka ce kada a yi akwai barnar da ake ta saka hango mai cece shine sabawa shari'ar da ake sai mu tunkuɗe ta sai mu ki a cikin waɗanda suka ce a yi su ma akwai barnar da muka hango me barnar da muka hango shine akwai abubuwan da ake a ciki mara kyau abubuwan da ake a ciki mara kyau ɗin sai mu guje shi kun ga mun samu masalahohi guda biyu ta kowane bangare mun kuma kokarin tunkuɗe barna guda biyu ta kowane bangare shikenan an samu abin da ake bukata mala ya ce abin da ya kamata mu yi kenan wa zalika min mayali amma za mu iya yin haka ne ta hanyar abubuwan da zan ambata masu zuwa sai malam ya kawo wasu abubuwa kamar guda biyar ga su nan ya ce abu na farko at-tarshidu da'im li masirati ilaji an tariqi dawratin munazzamatin lil mu'alijina wa tabsirihim bima yajuzu wa ma la yajuzu bi khususi hadha al-amr mala yace at-tarshidu da'im shine shiryarwa ta dindindin da za a yi ta yi ai ta kokarin shiryarwa da fadakarwa li masiratil ilaj an tariqi dawratin munazzama ga hanyar hanyar da ake bi a yi magani ta hanyar shirya daurori wanda za a shirya su a tsara su a kirawo su waɗanda suke magani da alƙur'ani a zaunar da su a rinka karantar da su kamar da muka ambata a baya da yawa daga cikinsu abin da yasa suke zakkewa irin waɗancan abubuwan menene jahilcin abin ne to amma lokacin da mutum yake da jahilcin abu ka kirawo shi ka faɗakar da shi ka ilimtar da shi ba ya fita daga cikin jahilcin ba kenan kaga ka taimake shi ka taimaki al'umma malai hanya ta farko kenan a rinka tara su ana shirya musu daurori a shirya su a rinka karantar da su abubuwan da suke na rashin kyau a rinka kawo musu hujjoji a cikin alkur'ani da banganganin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi za a samu masala ta haka malai ce wa tafsirihim bima ya juzu a rinka haskaka musu abin da ya halatta wa ma la ya juzu da abin da bai halatta ba bi khususi hada al'amr musamman ma a keɓance na wannan al'amari na magani da alkur'ani malai ce abu na farko kenan abu na biyu mutaba'atul ikhwatil mu'alijina fi kulli hayyin aw qaryatin a rinka bibiyar dukkanin 'yan uwa da suka ba da kansu za su rinka yin magani da alkur'ani a kowace unguwa da kowace alkarya au madinatin ko kuma kowanne gari a rinka bibiyar al'amarinsu a gaya suke waɗannan abubuwa nasu ya suke gabatar da magani da alkur'ani an tsariƙi du'atil maujudina fi hadal amakin ta hanyar malamai masu da'awa da suke zaune a unguwoyi ko a garuruwa guda ɗaya da su masu magani da alkur'ani a samu wasu malamai da su za su rinka sa ido masu sa ido na musamman amma irin sa idon da ya halatta a shari'a wanda za su rinka bibiyar waɗannan mutane da suke magani da alƙur'ani suna ganin wannan irin abubuwa suke wajen wancan magani nasu idan an samu abin da suke yi ba daidai ba sai su kira su yi musu wa'azi dama za a samu na sama da su ne wanda suka isa su gaya musu su ji malaman da sun koshi da ilimi kafarsu ta zauna kafarsu ta kama ƙasa wajen karatu da bincike da bibiyar matsaloli na addini to sai su rinka sa musu ido su ga me suke aikatawa da zarar sun samu labari cewa ga wani mai magani ya danyi abin da ya kauce wa shari'a sai a kirawo shi a zauna da shi a ce wannan abin da kake ba daidai bane ka daina yace to a samu wannan shawara ta uku mala yace tafsiru ammatin nasi bil bid'i wal mukhalafat allati yaqa'u fiha ba'd al mu'alijina abu na uku shine su sauran mutane ga magarin mutane mu kenan da idan baka da lafiya ko kana da mara lafiya zaka dauke shi ga kai wajen masu magani da alqur'ani ya ce to a rinka haskaka musu a rinka faɗakar da su game da irin abubuwan da ake na bidiyo'i da saba wa shari'a a cikin harka me yasa saboda fa'iza ra'auha duk lokacin da ka kai mara lafiyanka ko kai kai kanka sai kaga ɗaya daga cikin wanda zai ma magani ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce maka babu kyau an karu alaihim sai su musu inkari an fahimci wannan ma'ana kai da kake mara lafiyar da sauran mutanen da suke ɗaukan marasa lafiyar su kai wajen masu magani da alkurani to su ma a faɗakar da su a ce musu abu kaza ba daidai bane a shari'a wajen magani da alkur'ani abu kaza babu kyau abu kaza bid'a ne abu kaza ya kauce wa shari'a amfanin wannan shine duk lokacin da ka ɗauki kanka ko ka ɗauki mara lafiyar ka kai shi wajen mai magani da alkur'ani da zarar ka je shi mai maganin ka ga ya fara ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwan da aka ce maka babu kyau ka san babu me babu kyau saboda haka za ka yi masa inkari suka gaya masa ala gafarta malam wannan abin da ake kokarin yi ai babu kyau ya ce to bar lafiyanka sai an ɗaura masa laya mara lafiyan ka sai an masa kaza sai ka ce akramaka Allah ai babu kyau annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce annar ruqa wat tama'ima wat tiwala shirku sai kawo masa hadisi to kaga nan ma za a samu gyara ko da shi ne maganin yayi ne yayi kai da za a yi maganin baka yadda ba zai maka tilas ne zai ma dole ne ba zai maka ba to sauran mutane gaba ɗaya gama garu su ma sai a rinka faɗakar da su sai a rinka jan hankalinsu wannan shi ma zai taimaka wajen daƙile da toshe da hana irin waɗancan abubuwan da ake marasa kyau a cikin magani da alƙur'ani malai ce abu na hudu mutaba'atul ikhwatil mu'alijina al istimrarin ala fi'li hadhihi al mukhalafat ba'da al munasahat al mutakarrara min ad du'ati fi mantaq fi mantaqatihi malai ce abu na hudu shine bibiyar waɗannan ƴan uwa da suke magani da alƙur'ani bayan sun ci gaba da aikata irin waɗannan abubuwa na saba wa shari'a ma'ana bayan an musu nasiha idan aka ga suna abin da ba daidai ba a cikin harka da alkur'ani an samu malaman da za su ja hankalinsu su yi musu nasiha to sai aka samu sun ci gaba da aikata irin abubuwan da sun saba wa shari'a sun ci gaba da aikata abubuwan da yake bid'a ne a cikin shari'a bayan an musu nasiha shine malai ce ba adal munasahat bayan an musu nasiha al mutakarrara wanda an maimaita musu an ƙara yi an ƙara yi min addu'ati fi mantaqatihi daga cikin masu da'awa daga cikin yankin su shi mai maganin an samu wani mai da'awa malami da yake sama da shi ya kirawo shi ya zaunar da shi masa nasiha ya ce wani abin da kake ba daidai bane bai daina bai ci gaba ya ƙara kirawo shi ya ce ba daidai bane ya ci gaba an masa nasiha ɗaya biyu uku hudu ba adadi ya ci gaba da yin abubuwansa fayan baghi hina idin malai ce to ai raunar lokaci ya kamata liddu'ati ga malaman da suke da'awa ayu hadhiru minhu da su gargaɗi mutane ga irin wannan mutanen da aka yi masa gargaɗi aka yi masa nasiha ya iya dena wa ayyada uwan nasa li muqata'atihi kuma su kira su kira mutane da su yanke hulɗa da alaka da shi su daina zuwa wajensa wa adami zihabi ilaihi da rashin zuwa wajensa abin nufi duk bayan an kirawo shi an masa nasiha kuma sai ya ci gaba to su manya manyan malamai wanda suka isa su faɗa aji sai su gaya wa sauran mutanen gari su ce to wane mai magani da alkurani daga yanzu kada wanda ya ƙara zuwa wajensa me dalili saboda yana abu kaza da abu kaza da abu kaza sun saba wa shari'ar musulunci annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya hana abu kaza zai iya kai mutum zuwa ga shirka abu kaza zai iya kai mutum zuwa ga saban Allah kuma an kira shi an masa nasiha a keɓance babu kowa daga malami sai shi amma ya ƙi daina saboda haka yanzu lokaci yayi da lalle dole a fito a ga mutane illarsa saboda kada mutane su je su halaka ta dalilinsa sai a faɗakar da mutane sai a yanke wa mutane alaƙa tsakaninsu da shi sai a daina zuwa wajensa wannan shi ma zai taimaka amma yan uwa mu fahimta wannan za a yi shi ne bayan an yi duk wata hanyar da ake gani za a yi a ba shi hanzari a yanke masa hanzari ya ƙi yadda to sai a gargaɗi mutane a kansa wannan abin yana da muhimmanci kwarai da gaske amma ƙasa irin tamu najeriya irin wannan gaba ta hudu da malam ya faɗa za ta yi wahala gaskiya za ta yi wahala yanzu duk malamin da yake kokarin yin magani da alkur'ani ka fito kace gada ajibzan saboda abu kaza da sauransu shi ma yana da baki yana da lasifika yana da masallaci yana da gidan rediyo sai shige ce hasada kake masa sai shige ce hasada kake masa an ga ya dan fara samun alkhairi mutane suna zuwa wajen ka fara masa hasada to a gaskiya kasashe irin su saudiya da irin su misira da sauransu wanda suke da abin da suke da lajina ta malamai wanda idan aka tattauna abin a wajen a wannan lajina din babu wani malami da ya yi isa ya fita ba da fatawa sabanin wannan abin a irin sai kamata ya haka amma yanzu ko da a jihar Kano ba ma a Najeriya ba ba mu da wata lajina da za a ce ga ta nan malamai suna da wata murya guda ɗaya da za su yi magana da ita kowanne malami akan ta isa ya tafi ba mu da ita wancan malamin ya balle yayi nan wannan ya balle yayi nan haka to saboda haka idan aka ce za a irin wannan a faɗi wata magana akan wani a ce a yanke masa a daina alaka da shi da sauransu sai kaji wasu kuma sun fito sun goya masa baya a cikin wansu wanda suke tare da shi musamman da mu da muke da kashe-kashe da sauransu ɗariƙu da ƙungiyoyi da sauransu wannan idan ɗan ɗariƙa kaza ne sai ƴan uwansa ƴan ɗariƙa su fito su goya masa baya wannan idan ɗan ƙungiya kaza ne sai ƴan uwansa ƴan ƙungiya su fito su goya masa baya ko da abin da yake ba daidai bane wallahi wannan shine abin da zai faru Allah bada kai sarki shirye da mu gaba daya amma yanzu kaga misali a Saudiya babu wanda ya isa musu wannan shirma babu wanda ya isa idan a kungiyar malamai gaba daya suka fito suka magana shikenan ta zauna ta zauna babu wanda ya isa ya fito ba da wata fatawa sabanin haka idan ko ka ba da fatawa sabanin haka wallahi amma ka wasa ba sai dai ka kwana a bayan a bayan gadir sai dai ka sai dai ka kwana a birsa kwarai da gaske kuma ya kamata a yi masa tsari za ku ga kuma yana da tsari a ƙa'ida tafiyar da rayuwa amma ban da addini addini yanzu ba shi da tsari a wajen mu kwata-kwata kowa ya zama mai fatawa kowa ya zama mai wa'azi kowa ya zama mai faɗakarwa da abin da ya kama da idan abin addini ya tashi kowa zai iya tsoma baki ya magana sai ka ga mutumin da ba shi da tarihin zuwa makaranta ko da irin islamiyyun nan da yaran mu suke zuwa amma sai ga saboda yana da waya ya iya rubutun hausa sai ya fito ya dogon rubutu akan addini ya ta kote shi har da kokarin kawo aya ko hadisi ko abin da ba shi da alaka da addini ko zuwa makaranta ko abin da kama da amma shi ma ya zama malami mai dalili saboda yana da waya kuma babu wanda ya mallaki hannunsa ko bakinsa shi zai rubuta kayansa ya post to wallahi wannan hadari ne duk inda aka sama ka cikin al'umma wallahi an ta samun fauda kenan an ta samun shirme da shirbici ba za a taba samun abin da ya kamata ba kuma za a yi ta samun rashin mutuntaka da rashin girmama malamai da ci musu mutunci da kwance kokarin kwance musu zani a kasuwa tare da cewa duk al'ummar da aka bari malaman su suka tabu suka zama ba su da mutunci a cikin mutane to wannan al'umma wallahi ta mutu wannan al'umma ta mutu dan ka'ida duk wata al'umma malamai su suke juye su tiyarinta idan suka kauce sai su dawo da ita idan suka kauce sai su dawo da ita to sai aka wayi gari aka ce ga wata al'umma ko malaman su ba ta da mutunci a wajen al'ummar to yanzu waye saura kenan dama mu yanzu in ka duba al'umma mu gaba ɗaya zaka ga 'yan siyasa ba su da mutunci an riga an zuba musu da mutunci sarakuna an riga an zuba musu da mutunci masu kuɗin mu ba su da kowa to yanzu malaman su ma da ake dan ganin mutunci su ma zaka gani abin ya riga ya zama abin da ya zama kowa zai iya zagin malamin da yake gani baya tare da shi ko ba dan kungiyarsa bane ko ba dan kaza dinsa bane sai ya fito ya zage shi sai ka samu wani malami shekara arba'in da suka wuce ne wa addini aiki ya bayar da rayuwarsa an kawo masa hari dan a kashe shi an masa kaza an masa kaza duk dan addinin musulunci ne ya kawo yadda ya kawo hakka taso tun kaban a haife ka hakka taso ka fahimci addinin ka fahimci da'awa ta sunna kake bi to amma yanzu saboda ya danyi wani kuskure ya kawace sai ka shiga ka dura masa ashar ka zage shi to dan Allah irin wannan al'umma ina zamu je a ce duk gaba ɗaya mu gaba ɗaya ba wani mai mutunci duka ba malami ba sarki ba gwamna ba masu dukiya kowa ba shi da mutunci kowa idan yi abu za a iya zaginsa za a iya shiga rediyo a ci masa mutunci a shiga social media a ci masa mutunci ina za mu je Allah maɗaukai sarki shirye da mu abu na biyar mala ya ce ta'arifun nasu bil ilaji shari'i li halatil masi was sihiri abu na biyar da mala ya ba da shawara wanda zai taimaka shine ne ta'arifun nasi a karantar da mutane a sanar da mutane bil ilaji shari'i li halatil masu sihiri ta yadda ake yin magani a shari'ance ta yadda mutum zai iya magance wa ɗan uwansa shafar aljanu ko sihiri ba sai ka bukata ka ɗauke shi ka kai shi zuwa ga wani ba li yaquma kullu insanin bi mu'alajati nafsihi wa maharimihi minan nisa'i ta yadda mutum zai iya tsayawa yi wa kansa da kansa magani idan irin wannan matsalar ta same shi ko kuma maharramansa daga cikin mata ba sai ya buƙaci ya ɗauke su ya kai su zuwa ga wani ba wato wannan shine dalilin da ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka sa littafin don makaranta wannan gaba ta ƙarshe don kowanne ɗaya daga cikinmu alalakalla matakin farko mabda matakin farko da mutum zai iya ba wa ɗan uwansa post aid taimakon gaggawa idan irin wani matsalar ta same shi zai ji shi a cikin littafin nan insha Allah ta'ala ba ka buƙatar sai ka ɗauki mara lafiyan ka je ka kai shi wani waje in dai makaranta littafin nan gaba da take bayani akan wannan ɗin insha Allah ta'ala za mu samu abubuwa da yawa da za su wayan mana da kai wajen iya yin al'amarin insha Allah ta'ala malai ce hatta la yatarra ayya akhudahunna lil mu'alijina ta yadda mutum ba zai takura sai ya ɗauki 'yan uwansa mata ya kai su zuwa ga musu magani ba mai dalili saboda shi ma zai iya insha Allah ta'ala mala ya ce ƙadiyatun hamma akwai wata ƙadiya mai muhimmanci da ya kamata a ce an tattauna wata ƙadiya ce mala ya ce yas'alu kafirun min mu'alijina an hukumi listi'anati bil jinni fil ilaji la siyama in za'ama al jinni annahu muslimun malai ce da yawa daga cikin masu irin magani da alkur'anin nan sukan yi tambaya su ce menene hukuncin neman taimako da aljani a wajen magani musamman idan shi aljanin yarye cewa shi musulmi ne an fahimci wannan wato akwai waɗanda suke magani da alkur'ani amma kuma akwai aljanin da yake taimaka musu abin nufi shi aljanin yakan ba da kansa ne a matsayin wanda zai rinka taimakawa mai maganin duk lokacin da wani aljani ya taurin kai ya fita shi sai zai ya taimakawa mai maganin wajen fitar da wancan aljani da ya fita Allah ya fahimta zai ce shi musulmi ne shi aljanin galibi suka sami irin wani aljanin ne wajen yi wa wasu magani idan suna wasu magani suka fitar da aljani to a cikin irin aljanin da suke fitarwa ko abin da ya kama da haka to sukan samu wasu ce sun yadda za su rinka taimaka musu sun fahimci wannan aiki da suke aiki ne na samun lada sun ma za su ba da gudunmawa gudunmawar shi ne duk lokacin da wani aljani yake fita za su zo su taimaka a fitar da shi to idan shi mai maganin bai lura ba ba shi da zurfi wajen ilimi da aƙida sai ce ya yadda shi kenan sai zo ya rinka aiki da aljani sai ya rinka taimaka masa to malam ce da yawa daga cikin masu magani sukan yi tambaya me hukuncin irin wannan shin addini ya halatta ka karɓi taimakon aljani ya rinka taimaka maka kana fitar da aljanu shi ne abin da malam ya abin malam ce bal wa ya aridu musa'adatahu duna ma shurutun yace bar ma shi aljani shine zai bujuro zai bujuro maka da kansa yace gashi ya kawo kansa ba tare da wani sharadi ba zai ce ka bashi komai baya bukatar komai daga wajenka kamar yadda muka faɗa a baya dukkanin masu bokanci da sihiri galibin su in dai boka ne na gaske sana aiki ne da aljanu to amma su wani aljanu ko san sharadi suke samu su dole akwai abin da aljanin yake bukata kam ya boka aiki dole boka zai wani abin na kafirci ga Allah madaukakin sarki kamar yadda malam bayanin littafin a cikin littafin sa Saril Battar ya kawo irin sharadan da bokaye suke aljanu suke gindaya musu kafin su zama yaran su da suke aiki da shi wanda za ku ga dukkanin sharadan gaba ɗayan su kafirci ne kafirci Allah madaukakin sarki daga cikin wani lokaci shedan zai ce sai ka taka alqur'ani sannan zai yarda da kai alƙur'ani izu 60 sai ka raba shi bi ka taka kamar yadda malam ya kawo wani kuma zai ce sai bokan ya ji ya yi zina da mahaifiyarsa ko da yarsa da ya haifa wani kuma zai ce sai ya ji ya rubuta alƙur'ani da jinin al'ada jinin al'ada na mata zai rubuta alƙur'ani a alƙur'ani da ita wani kuma zai ce sai ya daina sallar la'asar ko sallar azare zaɓa maka sallar guda ɗaya ce ka daina yin ta in ka daina yin ta duk abin da kake so shi kuma zai maka da abu ya tashi zai gaya maka abin da za ka shi kuma zai zo zai taimaka wani kuma zai ce sai ya rinka sallah da janaba subhanallah shi da shari'in da zai bashi zai rinka sallah amma da janaba a jikinsa maybe babban malami ne ma ana ganin sa da limami ne zai zo shiga yana ce muku sallah da janaba wallahi duk abin da yake faruwa kaɗan daga cikin aikin bokaye wannan yan uwa to shi irin wannan wanda zai taimaka masu magani da alkur'ani ba zai ba su wani shar'i cewa sai sun yi kaza ba a kawai zai kawo kansa ne haka kawai ce zai yi maka zai taya ka aiki to su abin da suke gani tunda babu wani shar'i shin ya halatta su karbe shi su aiki da shi su ba shi dama ya rinka taimaka musu wal jawabu malam yace amsa hadha la yajuzu shi ma irin wannan din baya halatta li'iddatu umurin saboda wasu al'amara masu zuwa kamar haka na farko annal jinniya shi aljani la yusa'idul mu'alija baya taimakawa mai magani illa bi muqabilin sai an yi ban gishiri in baka manda ma'ana sai ya kasance akwai wani abu shi ma da zai samu da zai amfana da shi sakamakon abin da yake wa mai magani baya aikin banza ko da ya sani ko da bai sani ba shine malai ce sawa'un alimal mu'aliju zalika am jahilahu ko shi mai maganin ya sani ko bai sani ba al'abarin haka ne shi shedanin inda ya ce zai taimaka maka akwai abin da yake so ya amfana da shi musamman musamman abin da ya shafi kafircewa Allah madaukakin sarki dan ya ce maka shi musulmi ne ba lalle ya kasance musulmin ne na gaske ba saboda kamar yadda malam zai zo mana bayani akwai ƙarya mai yawa a cikin shedanin aljanu Allah madaukakin sarki ma ya bada shaida akan haka yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun haka Allah madaukakin sarki ya faɗa shi da ya halicce su yace suna sato zance daga sama amma mafi yawancin su makareta ne shi sa ba a yarda da maganar aljani ko da ruqiya kake aljani ya ga maka magana ba a yarda da ita shi ma ɗaya daga cikin kurakuran da masu ruqiya suke faɗa ke sai aljani ya ce da mutum ai wannan sihiri aka mata kuma wani ne sihiri sai ya faɗi sunan wani sai haɗa rigima musamman mace ce sai ce kishiyar ce ta mata asiri da Allah ba haka sai ka ji sai ka ji an zo ana cewa ai an gaya mana cewa asiri aka yi mata kuma wance ce wance ce shi kenan ya haɗa ku rigima to ko da ya faɗa sai ka ce ƙarya kake kai dai abin da kake bukata ya fita daga jikinta baka bukatar ka san waye idan kai kokari ka kare sihirin shi kenan abin da ake bukata kenan waye sihirin waye sihirin wannan babu ruwanka saboda ko da ya fita kuma ya ba wani bom din ka ba haka bane shi ya fita ya tafi sa amma ya ba muku bom din kuma da mai biya fa aljanin don wannan kuma sai ya jawo bala'in da har ƴaƴar jikoki ana ta yi wance ta yi wance asiri wance ta yi wance asiri haka za a yi ta yi Allah ya samu dace mala ya ce wa saufa ubayyinu laka zalika zan bayyana maka hakan insha Allah ta'ala aljinni la yusa'idu almu'alij illa bi tariqataini mala ya ce shi aljini baya taimakawa mai magani sai ta hanyoyi guda biyu al'ula hanya ta farko ayu sa'idahu an tariqi talabbusi bi ahadil mawjudina ثم القيام بمهاجمة الجن الصارع أو الإخبار عن نوع المرض المس أو السحر أو الحسد على لسان ذلك الشخص ما ليتي نفرق أي سائده شيد الجن زي يتمكى ماغني عن طريق التلبس بأحد الموجودين ta hanyar shiga cikin ɗaya daga cikin wanda suke nan a lokacin da ake maganin wato misali anan shi ne akwai wanda ake wa magani shi ne aljanin ya shiga jikinsa to shi wannan aljanin mai taimako idan ya zo sai ya samu ɗaya daga cikin misali akwai ‘yan kallo ko to sai ya samu ɗaya daga cikin ‘yan kallon sai ya shiga jikinsa an fahimta idan ya shiga jikin ɗan kallon sai ya tsaya wajen kai hari ga shi ga aljanin da yake jikin mara lafiya sai su yi kukawa ma'ana ga mara lafiyar da aljini yake jikinsa ga kuma wani dan kallo wanda shi kawai kallo zai yi maybe dan uwan mara lafiyar ne ko wani wanda yake taimakawa mai magani to shi aljini idan ya zo sai ya shiga cikin wancan wanda babu ruwansa shi ba kawai kallo zai yi amma aljinin sai ya shiga jikinsa idan ya shiga jikinsa sai ya fada da aljinin da yake jikin mara lafiyar idan ya samu dama ya iya sai ya fitar da shi idan kuma aljinin jikin mara lafiya ya fi karfinsa to shi kenan ina ba ta an fahimci wannan shine thummal qiyamu bi muhajamatil jinni sannan sai ya tsaya wajen kai hari ga shi aljanin aljinni sari aljanin da yake jikin mara lafiyar shine asari wanda ya kayar da mara lafiyar kenan awil ikhbari an nau'il marbi ko ko ko bai kai hari a gare shi ba sai ya bada labari ga irin rashin lafiyar da ke jikin mara lafiyar ta harsan shi wancan wanda babu ruwansa wanda ya zo kallo aljani shi jikinsa to sai ya rinka magana sai ce ai wannan mara lafiyar abin da ke jikinsa almasu ne shafa aljanu ne aw sihiri ko kuma sihiri aw alhasad ko kuma hasada malai ce ala lisani zalika shakhs a harshen a harshen shi wannan wanda aljani ya shiga jikinsa sai malai ce afaniya hanya ta biyu da aljani yake bi ya taimaka mara lafiya shine ayunadi ayunadiyahu almu'aliju bi kalimatin yattafiqani alaiha shi mai magani da alkur'ani shi ne zai faɗi wata kalmar ta hanyar kiran aljani da wata kalmar da suka yi ittifaƙi da shi da aljanin zai rinka kiransa duk lokacin da yake buƙatarsa abin nufi bayan shi wancan aljani ya yadda zai taimaka wannan mai maganin to idan yana buƙatar taimakonsa ya za a aljanin ya sani har ya zo to shine sai ya gaya masa wata kalma duk lokacin da kake son ka kira ni ko na taimaka maka ce kaza kawai an fahimta da ya ce kaza ya faɗo wani abu kalma ce ko suna ko wani abu da ya faɗa sai aljanin sai ya zo to idan ya tashi neman nasa sai ya faɗo ta kalmar shine a kalimatin ya tafi ƙani alaiha wacce suka suka ittifaki da shi aljanin da shi malami mai magani da alkurani akan cewa idan yana neman sa zai faɗe ta sai ya faɗe ta to da aljanin ya zo fa yadkhul jinni wa indaha mubasharatan ila jasadil maridi mara lafiya yana shi aljanin yana zuwa kai tsaye sai ya shiga jikin mara lafiyan da ake wa magani a lokacin wa yusari'u aljinni almawjud wa yukhrijuhu in istata'a sai yi kokawa da shi aljanin da ke jikin mara lafiyar ya fitar da shi idan ya samu dama ma'ana shi wannan ba jikin wani za a shiga na daban ba amma da zarar shi mai magani da alkur'ani ya fara karatun alkur'ani ya fara karatun alkur'ani sai aljanin ya bayyana a jikin wa a jikin mara lafiyar da aka kawo mashi zai masa magani to yana fara magani da alkur'ani idan yayi ya fita yaki sai ya faɗi kalmar da aljani ya gaya masa cewa idan yana so ya taimaka masa ya faɗa yana faɗarta sai wannan aljanin ya zo idan ya zo kai tsaye shi ma sai ya shiga jikin mara lafiyar kun ga ga aljanin da ke jikin mara lafiyar da ke cutar da shi ko ga kuma aljani mai taimako shi ma ya zo ya shiga jikin mara lafiyar aljanu nawa kenan a jikinsa biyu to a lokacin sai su yi kokawa shi wannan wanda ke taimakawa mai magani yana so ya fitar da wancan din shine sai ya iya fitar da shi idan ya fi karfinsa idan ya yi rinjaye a kansa in kuma na jikin na asalin mai cutar da mara lafiyar shi ya fi karfi to kun ga wannan kuma sai dai a ragas ko kuma shi ya kore shi ya tafi malam wahidi ya ce to wannan hanyoyi guda biyu ta wannan hanyoyin galibi su aljanin suke iya taimakawa shi mai magani wajen kora aljani to waɗannan wannan hanyoyi guda biyu duka malam in Allah yadda zai mana bayani game da rashin halaccinsu da kuma hanyoyin da suke iya cutar da mara lafiya ko su wanda suke wajen wanda zamu ji su gobe insha Allah ta'ala anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wannan bawan Allah malam Haruna Mamsa da ya rasu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya karbi Allah ya karbi bakoncin sa Allah maɗaukakin sarki ya yafa kurakuransa da nuzubansa yan uwansa da ya rasu ya bari Allah maɗaukakin sarki ya ba su hakurin juriya mu ma da muke raye muke jiranta Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon cikawa da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh